الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بحية الله في الأرض صاحب الحصر والسماء أرواحنا له الفداء تو a jerin gwanon abin da ke faruwa kafin ranar ashura ranar sh- shida ga wata ta zama wata rana da ya nuna da duk shiri ya kan kama na zuwa eh, yakan abi abdullahi hussein alaihi salam tun daga kafin mafatawa ainihin kwamanda eh, ibn sa'ad ya riga isa karbala don ya isa karbala ranar uku ga wata ran hudu ga wata ne alkali shuraihu ya ba da fatawa tamamin kamar yadda da'iman ah, masu fatawa masu ma azalmai fatawa ba ainihin azalman sukan jira su ne sai sun yi fatawan su abin da za su yi ba sukan yi ne sai daga baya fatawan ta tamamin ka sai sun bayan suna kashe-kashen su lokacin su yaman suna rugudan wuta sai mai mai mufti ya ce ainihin wannan kisan da ake yi daidai ne saboda mutanen da ake kashewa fi atin bagiya ne Alailu- amma ba su tambaye shi ba suka ce za mu je mu mu da gwadon wuta ta sama menene ma- ra'ayin shari'a to shi komanda ya riga ya tafi karbala kuma ya tafi ne da cewa ya je ya zo da da- da- da- da kan husaini sannan ya wuce inda aka naɗa shi gwamna an naɗa shi gwamna da takardar appointment a hannunsa yana shirin yaban kwana aka ce to je kawo Hussein tukun ne ce ai Hussein ka ka sani ba da za a yi ya saran da ce to ka zo da kansa ya ce shi ya san fa Hussein fa ba fa zai sai- ba fa zai saranda ba ba zai taɓa yiwa ba sai ka ce to za ka zo da shi ko ba za ka zo da shi ba ya ce ai san ba batun a zo da shi ba ne sai dai in dai za a kashe shi ne ce za ka zo- je ka kashe shi sannan sai ka ka wuce sai ce am- sai sai ya yi kamar ga- ba- shi yana neman a yi mashi afuwa a ba wani aiki sai aka ce to shi kenan amma wannan takardar naɗin gwamna a dawo da ita yanzu shi kenan sannan a gaya ma masu gadin fada cewa kada bashi ya sa shi ke shigowa saboda ba shi da ba shi da kujera a wannan majalisi sai ce to a- a- a a saurare shi aka ce to kana da da- daren yau ka yi shawara to shi ne har ya kwana yana ya kasa bacci ya kai kuma sha yana wani ɗayan su baitocin waƙe yana cewa "At- a atruku mulkar rai wa rai muniyati am a- arji'u mas- mahrutan bi dammi husaini zan bar mulkin rai ne alhali dama babban buri na rai buri na ke ko kuma zan dawo ne c- hannuna cakuɗa da jinin husaini yanzu yana da zaɓi ko ya je ya sa- ya kashe husaini ya tas- ya je ya gwamna ko kuma ya fasa gwamna to sai ya zaɓi gara dai gara dai gwamna ɗin to sai ya tafi to kashe gari shine alkali ya ba da fatawa cewa ya halatta a yaƙi husaini a a sheƙar da jininsa da duk wanda yake tare da shi kaga ba sai da ya ba da fatawan aka aka- an riga an zartar to sannan kuma ranar biyar ga watan muharram shi dama umar bin sa'ad ya je da da dakaru a- ana cewa dub- dubu- dubu hudu ko dubu shida ko a wani kauli dubu tara ya tafi da su sannan kuma kashe gari ibn numair shi kuma ya je da ƙarin mahaya dubu biyar sannan a daren shida habib bin muzahir ya kira bani sa'ad ya zuwa taimakon imam hussein dama inda suka yada zango karbala garin da ya fi kusa da wurin shine bani sa'ad din bani asar kai bani asar akwai wasu kabila bani asar to sai cikin dare sai habib bin muzahir al-asadi shi ma ba asade ne mutu dan kabilansu ne radwanullahi alai ya tafi wajen bani asad da izinin imam hussein alaihi salam yana kiransu su taimaka masa to sai suka amsa suka biyo shi to yan leƙen asirin ibn sa'ad suka sami labari ga habib bin zahir can ya je ya kira banu asad kuma gashi nan sun biyo shi sai suka yi tura dakaru suka, suka shiga tsakaninsu suka ce ba za ku wuce ba suka kaya kama kaya kaya har aka dan fafata aka ji wasu ciwo dole aka komar da su har za kai ma wasu sun an sun yi shahada wasu sun yi shahada kuma an jima da dama rauni a cikin banu asadin aka komar da su dole to habib bin mazahir ya zo ma imam hussein da labari cikin dare cewa ga abin da ya faru jama'an sun ansa amma akan hanya dakarun ibn sa'ad sun tare su an fafata sun kore su har sun kashe wasu sun jima da dama rauni sai ce la haula wala quwwata illa billah to kashe gari wato ranar shida ga wata rannan ne fa kasuwar kufa ta shiga da ta cika da buge-buge ainihin wannan rana kasuwan makera a kufa ya tsaya a ƙaurinsa daga mai inda kake ji sai ka buge-buge kawai kake da ji daga mai siyan takobi sai mai siyan masu sai mai siyan kibiya su kuma rannan sai mai kawo washi wanda yake da kibau ɗinsu sun daɗe a kwance ya zo ya kawo a wasa masa wani kuma ya zo ya sai sababbi haka nan rannan kuma masu sa dafi a kan masu da kan kibau su ma rannan sun ciniki ba kaɗan ba kowa ya kawo kibansa a sa masa guba ana ta masu aikin sa dafi suna ta sa dafi da a kibau da masu da takuba rannan an yi business musamman a 'yan makera sashin makera ainihin rannan kan ba karamin daga mai washi sai da mai kira da mai washi da mai sa guba rannan sun yi ciniki sannan kuma aka harhaɗa gungun mayaka daban-daban suka nufi yakan imam hussein masu tarihi sun sassaɓa kan adadin askarorin da aka rundunonin da aka tuttura wasu su faɗi adadi ƙasa wasu su faɗi adadi da ya fi yawa amma ko ruwayan aƙallan adadin ainihin dakarun da aka tura yana cewa dubu talatin ne wanda ya karanta kin dubu talatin akwai ƙaunin kuma dubu talatin da biyar akwai ƙaunin dubu hamsin akwai dubu tamanin dubu ɗari dubu ɗari biyu kai ma an ce dubu ɗari takwas to na adadi kowa ne da yake faɗi amma dai akwai an sami an sami rubutaccen tarihi wanda wanda ya tabbata wanda zai baka idea game da adadin rundunar da suka tafi lokacin da ibn sa'ad ya rubuta ma ibn ziyad la'anannu guda biyu ibn sa'ad ya rubuta wa ibn ziyad allah tsine musu su biyu takarda yana ba shi amsa yana cewa waɗanda aka kashe kawai wanda aka kashe masa kasassun ɓangaren ibn sa'ad a rubuce wannan ya rubuta ya ce mi'a wa hamsuna alf kasassu kawai dubu ɗari da hamsin wayannan duk sun shahada a ɓangaren yazidu fi sabila yazidu gobe kiyama yazidu zai ba su ladansu tsaf ladansu tsaf gobe kiyama kasassunsu kawai a rubuce ce ina da kasassu dubu ɗari da hamsin saboda haka ba zai yiwu in haƙara mu in zuzzuba su ba sai wannan la'anan ne ɗan ziyara ya rubuta masa amsa ya ce rufe manya warar su ru'asa wal ayan ka bizna shugabanni da manya fitattun mutane wato aka samu kwamanda sai a jawo amma su irin su saje su kofar ballantana kurtu sai a manta da su a ɗauko da a ɗauko irin janarori nan da so sai a ja su ya ce warar su adawar ayan ka bizna shugabanni da ko manya fitattun mutane to kaga kaga a rubuce shi wannan ba shi ya ce ainihin shi kenan ka rufe manya-manyan mutane ka kyara saura haka nan ya ce aka ce a wani kauli aka ce lau anna ahadan sa'ida ala rubuwatin min al-ardi وكلما نظر مد بصره راى الخيل والرجال والسيوف والرماح yace da a ce mutum zai hau tudu na ƙasa tsauni to iya ganganinsa ta kowane janibi zai ga dawakai ne da mahaya da masu da matafiyan ƙafa da takubba da masu da eh da takuba da masu ya ce saboda ainihin yawan mayaka sai da ainihin aka sami ishtibahi saboda yawan kwararan mayaka da duhun dare yadda ake kwarara kun san runduna-runduna sukan tafi gungu-gungu ne amma saboda yadda ake tafiyan yawa sai ai zama aka cakuɗe mutum zai ka kanshi ba a cikin rundunansa ba ya fi ƙarfin ka ce kowace runduna ta tsaya wuri ka saboda yawan da suke tutada ga kuma duhun dare ana ta tafiya sai mu dai mutum kawai sai dai inda ya sami kansa kawai ba batun ga runduna kaza ga runduna kaza an ya mutse ne kawai sai ya zama kai ka ce kamar yadda mai tarihi ran a rubuce a tarihi كالجراد المنتشر والرمال المنتشر kai ka ci ainihin farin dango ne a sai farin dango suka bazu ina a iyakan ganin mutum zai haka nan kawai zai gansu ko kuma kai ka ce yashi ne iyakan yashi iska na kaɗa shi iyakan ganin ka mutum ne kamar yadda ya zo abu a zancen imam hussein yake cewa ka annahum jaradun muntashi ina ya ɗaura aro daga ɗaura kai ka ce farin ɗango ne sai da ainihin ƙasan karbala fil falalin karbala ta ƙuntata saboda yawan dawakai da mayakan ƙafa ta sassan ko'ina sama iyakan ganinka iyakan ganin ka ba ka ganin komi sai runduna na bin runduna to kuma akwai yadda suka tattabi wani lokaci na taba kawo wannan wasu suna aunawa su ga wanda aka ambata ainihin galiba nan ana cewa paris ne kawai paris ake lissafi mahayi paris shi ne mahayi ba mayaƙi kawai ba wanda ke kan doki kaga mutum yana taka kan doki kuma akwai na kafa tare da shi kila yana da mai jan masa ga- a- ragama yana da mai dafa masa kuturi kila yana da sauran yaransa to kuma akwai mayakan kafa dama wanda su kuma ba su- ba ba kan doki suke ba to maya- mahayan kawai aka yi lissafi ana aka ce mata farko tutar hur yana tare da mahayi dubu tutan hur wanda shine fara samun imam hussein ya tsare shi sai tutan umar bin sa'ad yana da mahayi dubu shida ko kuma dubu tara a wani wuri. in mutum yana rubutawa shi- dubu a- dubu shida a ƙallan takadiri ko kuma dubu tara sai tutar shabas bin rubu'i yana da mahayi dubu hudu sai tutar hajjar bin abjar yana da yana da mahayi dubu ɗaya sai tutar urwa bin qais yana da mahayi dubu ɗaya sai tutar sinan bin anas yana da mahayi dubu ɗaya sai tutan hussein bin numair yana da mahayi dubu hudu shi ne muka ambaci ya isa ranar kamar biyar ga wata sai tutar yazid bin rikab alkalbi yana da dub- mahayi dubu biyu sai tutan hauli al-asbahi yana da mahayi dubu uku sai tusa- tutan shimr bin zuljaushin yana da mahayi dubu hudu sai tutar fulan almazini yana da fulan sunansa don suna sa suna fulan wani lokaci a ce sunan mutum mai a ce sunansa fulan shi wannan sunansa kenan fulan ba an sa kai sunansa ba fulan fulan almazini yana da mahayi dubu uku sai tutan ka'ab bin dalha yana da mahayi dubu uku wannan mahaya ne jimlar mahaya idan idan ka ce na umar ah, dubu shida ne zai- za ka rage dubu uku a ciki in ka ce na, na ma- na- na U- umar bin sa'ad dubu tara ne za ka ƙara dubu uku nawa aka samu aƙallan takdiri nawa Eh? dubu talatin da in an an an an aƙalla kenan ko an ƙara had- an ce nasa wannan tara aƙalla kenan to kaga talatin da shida kenan to kaga wannan ba mamaki wanda wanda suka ce aƙalla suka ce dubu talatin abinda suke cewa shine mahaya kaga mahaya kuma daban kenan da runduna don a cikin aku- a- a cikin runduna akwai mahaya akwai mayakan kafa kuma galama mayakan kafa sun fi ma- sun fi mahaya yawa yawa in an sami mayakan kafa talatin a cikin runduna za ka samu akwai saba'in mayakan an sami mayakan ha- mahaya kai talatin za ka sami mahaya sun kai sab- mai- wanda ba su hau ba sun kai saba'in a rundunar mutum ɗari za a ce akwai mahaya ishirin ko ishirin da biyar in ma suka kai talatin lalle suna da mahaya da yawa To kaga wannan wanda ya sa wanda ya sa ta kal- kallan takdir ya ce runduna dubu talatin za mu fahimci cewa yana nufin mahaya ne dun bai bai bai wan- wannan abin da muka lissafta ya nuna akwai mahayi kawai dubu talatin da shida wanda yake nufin kenan adadin ba mamaki adadin ainihin mayaka ya kai dubu ɗari ko dubu ɗari biyu Tak- takadir inda ya fi yawa shine dubu tamanin Du- amma dubu du- dubu eh, du- dubu tamanin shi ya fi yawa Dub- dubu ba dubu tamanin ba dubu takwas afuwa a dubu tamanin dubu tamanin bar kila samanin mai ata alfu dubu ɗari takwas dubu ɗari takwas shine a- a- am- a takadir inda ya fi yawa. dubu ɗari takwas akwai dubu ɗari biyu akwai dubu ɗari bai da dai kama amma ko- ko- ko da ma akallan takadir din ne kai ko da rundunar ne aka ce dubu talatin su- ku tuna waɗanda suka za su suka je yaƙa ba su kai mutum ɗari ba gaba ɗayansu imam hussein da i- iyalan gidansa su goma sha takwas sai kuma sahabban kamar mutum sittin shikenan in ta harkar mutum kamar saba'in da takwas ne gaba ɗaya to amma mutum a ce koda mutum koda dubu talatin ne suka je yakansu koda dubu ɗaya ne dubu ɗaya rak ya je yakan mutum mutum ɗari ai ba ya adalci ba to wannan wan- wan- rana mai ran- ran- rana mai kamar ta yau ranar shida nan ne ainihin duk ya zama an an an- an kammala shiri ana kawai ana jiran lokaci rundunoni sun su- sun harhaɗu Ran- tun ranar shida an riga an kammala ko to dama mu- ab- abin abin da muka ɗauko tun farko wanda na ɗan tsatsakuro mana daban-daban a gurguje na ƙoƙarin nuna mutane su gane abi ne da aka yi ya ta ruruwa ya ta ruruwa ya ta ruruwa ya ta ruruwa gaban yana ta ruruwa akwai gaban jahiliya da tau- da jin haushi da hasada na cewa ɗaukaka a gidan banu hashim da kuma kasan ɗan adam in ya ƙoƙari ya- ya ya murƙushe abu ya ya ƙi murƙusuwa to baƙin cikinsa ya fi ya fi yawa to ba kawai bai murƙusu ba ne ya yi ƙarfi ba a ya- ya- ya ya kawar da waɗanda suka ce sai dai a birbishin gawakinsu suka ce wani ba dai a yi wannan addinin ba sai bayan ransu to aka kawar da saba'in ɗinsu a badar to baƙin ciki sai ya ƙaru suka zo ramon gayen uhud bas- suka yi ɓarna amma ba su koma da izza ba suka zo handak shi suka koma da zilla bukata ba ta biya ba sun ɗauka wannan rundunar da suka yi za su gama to su aka zo aka- aka aka yi hunain aka ɗauka za a kammala suka zo suka nemi su murƙushe su a yarjejeniyar hudaybiya Allah ne bai yadda ba dun da su zo sun same su da ihrami amma amma haj- jahil- jahiliyar laraba sun sun sun- sun la'akari cewa suka ce wannan mutumin fa ya zo girmama wannan ɗaki ne ba ya zo yaƙi ba ne wasu suka ce ba dai muna so mu gama da shi ba ne mun same shi a cikin sassauƙan hali suka ce lallai abin kunya ya zo don girmama wannan ɗakin bai kamata a ce wasu na cewa wasu na cewa a- a- ba ba wani abu damuwa a je a gama kawai wasu suna a'a ba abin yi ba ne kenan to har ma sai suka sami labarin manzo Allah ya karɓi mu bayan mutane akan mutuwa ba ja ba sai da duk a mutu to sai suka Allah ya jefa masa razani sai suka karata yarjejeniya hatta muna iya cewa hatta laraban jahiliya suna ganin wannan mutumin ya zo girmama wannan ɗakin da ihrami bai kamata a kashe shi ba amma wannan lokaci kaga jahiliyan yau da ihramin ake kisan mutum rana ɗaya an kashe sama da mutum dubu hudu har a cikin masjid haram an bankaɗo musu ƙarfe aka ce haɗari ne wannan kuma aka ce turmutsutsu ne turmutsutsu mutum yana aman jini bakinsa yana kumfa ha- jini yana fitowa da hancinsa turmutsutsu ne wannan baki yana kumfa hanci na fitar jini kuma k- fata kamar an ƙona ta da wuta in aka kama shi za a ɗaga shi sai ya saɓule sai nama mutum ya biyo shi Wayan- ba- bayan nan bayan yarjejeniyar hudaybiya suka ga al'amari na ta tafiya yadda ba su tsammani ga shi ga ga buɗe haibar ya girgiza su yarjejeniya suna ganin su abinda ba su so su gashi sun yi yarjejeniya kamar za su taka ma annabi burki ne ya zama yanzu baya al'amarin baya faɗuwa faɗaɗa sai ya zama ainihin faɗaɗuwa yake su ta yi sai ya zama ya ba da dama suna ji suna gani ana ta wa'azi ba dama kuma su yaƙi tunda an yarje shekara goma ba yaƙi kuma ga ƙabilu da dama sun shiga yarjejeniyar annabi ne wasunsu ma ba su musulunta ba amma sun yarda- shiga yarjejeniyar annabi wato wanda ya taɓa su annabi ya taɓa don an ce duk wanda ke son ya shiga yarjejeniyar ƙuraish tsakanin sauran ƙabilu duk wanda ke son ya shiga yarjejeniyar ƙuraish ya shiga tare da ƙuraish wanda ke shiga son ya shiga na manzan Allah ya shiga na manzan Allah ko da ke su sun rubuta sunansa ne to sai wasu da dama suka ce su gara sh- sun- sun shiga yarjejeniya annabi saboda haka in ƙwarai suka taɓa su sun taɓa annabi ne to wannan abin ya tada ma ƙwarai shi hankali sai sai suka je suka kai ma wasu ƙabila cikin wanda suke yarjejeniyar annabi hari cikin duhun dare suka karkashe da dama cikin dare sun ɗauka sun kashe kowa da kowa suka dawo za za- ba za a waye gari ba a ga kowa ba ashe wasu daga cikinsu sun yi likimo kamar sun sun kaf- sun mutu amma sun ga waɗanda suka kawo masa hari suka san kuma ƙuraishi ne har sun gane su wani da wani na ciki cikin wannan daren shugaban ƙabilan bai bacci ba ya wuce madina gari gari na waye ya isa madina ya zo ya ga ma annabi ga abin da ya faru an kai musa sai manzo Allah ce to sun karya yarjejeniya yanzu ayi ayi shiri to gari yana wayewa Abu Sufyan kuma shi ya taso daga Makka za shi Madina wai a sabunta yarjejeniya sai ya iso ya ku tsaya ba ba ba hutu yana ta tafi ya iso ya zo ƙarshen yini shi ko wani tun safe bai san wani ya iso da safe ba ya zo gashi ya zo a sabunta yarjejeniya yanzu aka yi na biya yanzu a rubuta ya fara aiki daga yau a manta abin da ya faru baya to bai san cewa manzala yana labarin abin da suka yi sai zan ba wanda ya saurare shi yayi yayi ba wanda ya magana da shi har aka je je ya kamun kafa da ali ice ko zai taimaka ice to shine kawai ya magana da shi ma kace to ka je masallaci ka ce ma jama'a ka yarjejeniya ka sabunta shi daga yau ya ce